أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله كم تركوا من جنات وعيون to muna cikin magana dai akan wato mutanen Fir'auna da jama'arsa kan taraku da yawa dai suka bar min jannatin wa suka bar jannatin basatina gonaki uyunin da wato maramarai ta jibi da suke gudana to a ƙarƙashin katangunsu وزروع ومقام كريم mazuro'in da shukoki wa makarin da mazauni karimin wato mai girma ai majalisun mazauni hasanin kyakkyawa ونعمة كانوا فيها فاكهين wani mutum ai da wato mutacin jin daɗi kanu sun kasance faki fiya wato faki na masu jin daɗi masu wato wato ni'imtuwa fiya a cikinta
كذلك وأورثناها قوما آخرين kazalika khabar mutu da ai al'amur lamarin kazalika haka yake wa aurasnaha mun gadar da ita amwalan wasu dukiyoyin nasu kauman wasu mutane ai bani isra'ila su ne bani isra'ila
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ba ma bukan alaihim sama sammai da kasai ba su kuka alaihim wato a kansu ba lidi lafil mu'minin sabanin mu'mine yabki alaihim bi mawtihim musallahum wurin sallar su wato yana kuka alaihim akan su bi mawtihim da mutuwarsu idan wato mu'mini ya mutu wurin da yake sallah sai ya rika kuka saboda rashin sa min al-ardh a kasa kuma wa mas'adu wa mas'adu amalihim min as-sama'i gurin ma hawan aikinsa zuwa ga sama shi ma sai ya rika kuka saboda wato wato saboda mutuwarsa wa ma kanu ba su zama ba munzari na ababen saurarawa am akharina ababen wato saurarawa li tawbati saboda wato su- saboda su tuba kuma a karɓi tuban su ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب muhi wallahi haƙiƙa wato mun tserar da bani isra'ila daga azaba al-muhin wato mai wulakanci shine qatlul abnai qatlul abnai kace yaya wasu lamin nisa'i da hidimtar da matan su
من فرعون من فرعون ده فرعون قيل هذا سي بدل من العذاب تكبير مضاف اي من عذاب فرعون واتو ده عذاب فرعون وقيل وان قول هذا في حال حالي من العذاب ده عذاب إنه كان آليا من المسرفين انه شي ده فرعون يا تبت عاليه mai girman kai ne min al-muslimin yana daga cikin mabannata ولقد اخترناهم على علم alal alami wallahi hakika mun zabe su ai mun zabe ni isra'ila ala ilmin bisa ilmin na da garin jiharin jiharin su mun zabe su alal alami bisa wato talikan zamanin su وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء mubin mun ba su daga ayoyi abinda wato wato ni'ima take cikin sa mubinin mabayani ai ni'matu ni'ima zahiratun mabayani ya min falqil bahr ne daga kecewa kogi wal man da farqa farsa ka zuma wa salwa da dayar zumana wato gair hada wannan ta
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين shari inna haula san dai wayannan kafiran makadin nan la yaquluna wallahi suna cewa in hiya ai wannan mutuwa ba ta zama ba allati ba'da hal hayatu wa wato rayuwa take bayan ta illa mawtun al-ula sai dai wato mutuwan mu ta farko ai wahum kafin su suna halin mani wa ma nahnu bi munsharina mu ba mu zama ababan tasa ba ai ba kusi na ababan tasa ba a hayan rayu ba da saniyati wato bayan mutuwan nan ta biyu wato mutuwar farko suna mani to sai aka haife su to shine rayuwa ta farko to sai kenan sai kuma suka mutu to da suka mutu sai suka ce ba za a tashe su wato rayuwa ta biyu ba su ba su yarda da wannan ba فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين sadiki in dai da akwai wannan tashin na biyu to ku zo mana da iyayenmu fatu wato ku zo da iyayenmu a hayan rayu in kuntum sadiqina in dai kun zama wato masu gaskiya ainu ba za a tafi mu ba da mausuna bayan wato mutuwar mu ainu ya za a raya mu kala ta'ala sai Allah ta'ala yake أهم خير من قوم تنبع shin su ne suka suka fi ko mutanen tubbau ko annabi annabi shi annabi ne aure rajulun salihu ko kuma mutum ne na gari والذين من قبلهم أهلكناهم wanda suke ga suka gabace su min al'umma daga al'ummatai su ma ahlaknahum mun halakar da su bi kufrihim saboda kafircin su wal ma'ana ma'ana dai laifu a kwamihum su ba su zama su suka fi ƙarfi minhum daga gare su ba wa uhliku duk da ƙarfin nan nasu kuma sun fi su ƙarfi gashi nan an halakar da su إنهم كانوا mujrimi su ne sun kasance mujrimai وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما la'ibi mu dai ba hali- ba mu halitta sammai da ƙasai ba da abin da yake tsakanin su a halin wasa ai da halki zalika halitta zalika wannan halin hali ne ما خلقناهما إلا بالحق mu dai ba mu halarce su ba kamar kasan nan wa bai na kuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya ai muhiqina muna masu wato cancanta fi zalika daga cikin wannan liyustadalla bihi dan wato a kafa dalili da shi ala qudratin na bisa ikon mu ko hadaniyatina da kadaitan mu gairi zalika da wannan wannan ولكن أكثرهم لا يعلمون lamu sai dai yawa yawan su su kafiran maka la ya'lamu ba sa sanin haka إن يوم الفصل في ميقاتهم هم أجمعين سندي رانا ربيوا إتتي رانا القيامة يبتل الله فيه بين العباد الله زي ربي تخانم باي أكشن ونيني to wannan miqatuhum shine ma alqawartu ajma'ina baki da lil azab dan dan yi musu azaba a daim madawani يوم لا يغني مولا أم مولا شيئا ولا هم yin saro ranar da to wani masoyi baya wani wani masoyi duk arabatin da kusanci au sadaqatin ko abokantaka ai la yadfau anhu shay'an ba zai ije wani abu anhu gaban sa ba zai azaba daga azaba wala hum yunsaru su ko ba za a kare su ba yumna wala ba za a kare su ne daga wannan azaba ba wa yawma yawma innan badlun badlun min yawmil fasli إلا من يوم الفصل كده. illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya ji kansa humul mu'minun sunu ne fa innahum sanatu sunu ne yasfa'u ba'dhum li ba'd shafin su zai yi ceto ga shafi bi iznillahi da iznin Allah إنه هو العزيز الرحيم rahim sandai ubangiji shine mabuwaye algalibu mai rinja algalibu mai rinjaye kin tikami cikin hukuma sunan kufa daga gabirai arrahim ko mai jin kai bil mu'minina da mu'minai إن شجرة zakum الزقوم طعام asi sanda ka ga wato itaciyar nan ta zakum to ita zakum dai min ahmasu shajari tana da cikin mafi kazantar wato itatuwa almurra masu ɗaci bi ta hamata a garin ta hamata yanzu ta Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai tsirar da ita fil jahima a wutar jahima to wannan shajarar zakum din ita nan na zakum shine ta'amul asim abincin mai yawan zanibi shine abi jahalin abi jahalin wa ashabihi da sahabbansa zawul ismi ma abuta wato laifi alkabir mai girma كالمهل kalmuhi ai ka dardiru zai kamar da gwadagon mai ne al'afiyar baki كغليظ البطون tana wato tafarfasa bilbudun a cikin cikuna كغلي الحليب kamar kagali kamar tafarfasan alhamim ruwan zafi ai wato alma'i ruwa a shadidil hararati mai tsananin zafi shine hamimi خذوه فاعتلوه ila sawa'i jahim za a ce da zabaniyawa ku zuhu ai ku kama shi shi wannan wato ne yawan laifin nan fa atuluhu ai jarruhu ku ja shi bigil zatin da kaushi wasu dazin da tsanani ku jefa shi ila sawa'il jahim zuwa ga tsakiyar wato wutar jahannama ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحريق hannu sannan ku zuba ko su yi burbushin kansa daga azaba alhamim ruwan zafi ai min alhamim daga wato ruwan zafi allazi la yafariqu azabu wanda azaba ba ta rabuwa da shi fa huwa ablagu nan abinda ubangiji ya faɗan nan ablagu shi yafi wato ya sha mutuka min ma fi ayati daga wani abin da yake cikin ayanin da Allah yake cewa sabu min fawqi ru'usihim alhamim wa yuqalu lahu za a ce da shi ka ɗanɗana al'azaba azaba إنك أنت العزيز الكريم ai kai ne al'azizu mabuwayi alkarim mai girma kamar yadda kake faɗa duk a mika ariya ya wakka wa qaulika da faɗin ka ma bai da jabbalaiha babu a tsakanin wato ma bai da jabbalaiha azwa akram minni kamar yadda kake faɗa kana cewa babu wani wato mafi girma da mafi waya daga ni wato tsakanin mu wato ma bai da jabbalaiha a cikin abin da yake tsakanin wato duwatsunan makka ma'ana ba wanda za a samu wanda ya fi ni buwaya kuma ya fi ni girma a tsakanin wato a wato a tsakanin wato cikin garin Madina cikin garin Makka kai mhm إن هذا ما كنتم به to تمترون sai a ce da shi san dai wannan allazi tarawna abin nan da kuke gani wato min azab daga azaba shine abin da kuka kasance kuna kokonto a cikin sa إن المتقين في مقام eh san dai masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhum fi maqamin sun tabbata cikin majalisin mazauni aminin amintacce yi umar fihi wato alkhawf ana amincewa daga tsoro a cikin wannan yinin ba a jin tsoro في جنات وعيون suna cikin wato gonaki wa uyunin da maramarai marmaro
يلبسون من سندس واستبرق متقابل ajili wato suna ɗorawa daga muhammad din aljanna wa istabraqin kuma da hariri ai ma raka abin da ya sirri ne da jibaji daga alhariri wa magaluza da abin da ya kauri wato min su daga gare shi mutaqabilina suna zaune suna kuma masu fuskantar juna halin hali ne ai la yanzuru ba'dhum ila kama ba'dhin shashin su baya kallo zuwa kesa kesa shashi lidawran al-asrat saboda kewayawar gadajen da suke kai bihin da su idan gadajen suna kewaya da su zama ne ake na da'ira saboda haka ba wani wanda ya sa dan uwansa ya sa dan uwansa a gaba balle a ce yana kallon kiyasa a'a da'ira ake kamar yadda muke da'irar wazifa كذلك وزوجناهم dole eh wato ana kaddara al'amru lamarin dai kazalika haka ne yake wato wajnahum mun aura musu ai qarannahum mun gwama mun gwama su bi hurin in da mato matan hurin in ai bai za ba nisa'un mata biyun farare wasi'atul a'yun masu yarwa idanuwa kuma hisani hisani hane kanta يكون فيها بكل فاتحة نازمين yad'una ay yatlubuna al-khuddama suna neman wato su hadiman su fiha a cikin aljanna an yatu su zo musu bi kulli fakihatin da dukkan abun marmari min ha daga aljannar aminina wato suna kuma amintattu min inqidahi daga wato yanke shi ma'ana daga yankewar abun ba zai yanke ba wato sun aminta da cewa in sun ci ma ko yanzu suka kuma nema za a samu eh dan cin cin su da suke ba zai sa a ce wato ya kare ba babu shi wa madarrata kuma suna da to suna amintattu da wato cutarwa abin da za su ba zai cuce su ba kai wato su dai amintattu ne min kulli makofin daga dukkan abin tsoro لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقيهم عذاب الجحيم ba za su ɗanɗana ba za su ba za su ɗanɗana ɗanɗana mutuwa ba fiha a cikin ta sai dai mutuwan nan ta farko allati fi dunya wa su suke duniya ba da hayatin bayan rayuwar su jiya a cikin duniya qala ba'dhum ba sashin malamai ce illa din nan bi ma'ana bada ma'ana illa mawtata mawtata ula ai la zuquna fi hal mauta ba su ɗanɗana mutuwa ba fiha a cikin ta illa mawtata ula ai bayan wato mutuwan nan ta farko ko wa kaihun ubangiji ya tsare su ya tsare su daga azabar jahim azabar wuta an kare su ba su shiga wuta ba فضلا من ربك fadlan wasdalun bi ma'ana tafaddulan wato falla ne wato da wato wato daga ubangijinka ذلك هو الفوز العظيم mutanen da shine rabota wanda yake wato a rabota wanda yake mai girma إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون kadai dai mun sauke shi ai sahallal qur'an mun sauke alqur'ani bil sanika da harshenka ai bi lugatika da lugatka litafhamahu al-arabu dan laraba su fahimce shi minka daga gare ka la'allahum ko su ya tazakkaruna ay ya ta'izuna sawa su fahimina su imani lakinnahum lakinnahum sai dai cewa su dai lahi min nuna ba za su yi imani ba فارتكب إنهم murtakibu murtakib kai saurari ai intazir ka saurari halakahum halakansu innahum suma murtakibuna masu sauraron halakaka halakaka ne wa hadha qabla al-amri bi jihadihim wannan kafin ai umarni da ayake su ne بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim hemin Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah shine masali da abin da yake nufi da hemin din nan تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم eh saukar da littafi shine alqur'ani min Allah daga Allah ne wato al-aziz mabwayi a cikin mulkin sa kuma gani gwani a cikin aikin sa إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين wato inna fi samawati wal ardi ayatu ayoyi sun tabbata fi samawati a cikin halittar samai wal ardi kasi ai fi halqihi ma cikin wato halittar su ayoyi sun tabbata dalatin da shiryawa ala qudratin Allah bisa ikon Allah wa hadani yake da kadaitakan sa ta'ala madaukaki lil mu'minin daga masu imani وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم yukinu ayatun ayoyi dai sun tabbata ga mutane masu wato su kangance a jafin alkiyama wato ayoyi sun tabbata ga su fi halƙi cikin halitta ko ai ma'ana fi halƙi kullum min ku cikin halitta ko wane daga cikin ku min nutfatin daga mani sun ma alaƙatun sannan kuma jini sun ma murgutun sannan tsoka ila an tsara insani har zuwa mutum ya zama wato dai mutum wa halƙi da kuma halittar ma ya busu abin da yake daidaita ayyukan rako ko kuma ayyukan riko yake daidaita abin Allah cikin kasa min dabbatin na daga dabbobi hiya ma ya dubbu alal ardi shine abin da yake dindike a kan kasa min nasu daga mutane wa gairihim da wani su to duk abu da wannan ayoyi sun tabbata ga mutanen da suke sakan gaskiya bil ba'd zatin alqiyama واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتسري في الرياح آيات لقوم لا يعقلون هذا لما آيوي دي sun tabbata da mutanen da suke hankalta a dalilin dalilai fa yuminuna sai su imani to ayoyi sun tabbata gare su kiftilafin layli cikin sassaɓawar dare wannan har da yini zahaban tafiya bihi ma da su wa majihuma da kuma dawowarsu wa ma anzala Allah haka nan ayoyi sun tabbata cikin abin da Allah ya sauka min sama'i daga sama min rizqin na daga arziki ma'ana ma'airin ruwan sama da annahu sabbur rizqi domin shi ruwan sama sababi ne na arziki fa haya bihi al-arda sai ubangiji ya raya kasa da shi ba da mota ya bayan bushewarsa wato bayan bushewarta wata sirifin riyahi da wato wato sarrafa iska aika daliliha jujjuya ta marratan junuban wani lokacin ta yi kudu wa marasin shimalin wani lokacin kuma ta yi arewa wa bari zata wani lokacin ta yi sanyi wa harata wani lokacin kuma wato ta yi zafi saboda haka duk wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke hankaltar dalilai tilka ayatullah wancanan ka ayoyin da aka faɗa dinnan ayoyi ne na Allah ai hujjaju hujjojinsa ne addalati mai shiryawa ala wahadani yace yi bisa kaɗaitakarsa نتلوها عليك بالحق wato muna karanta ta aina kusa muna kisanta ta alaika gare ka bil haƙi da gaskiya ومن أي حديث بعد الله وآياته
to da wani zance ne ba'da lahi bayan wato zancen Allah shine alqur'ani wa ayati da ayoyinsa shine hujjojinsa to da wani zance za su imani dai su zai wato kafirai bayan wannan abin da aka gaya musu da abin da qur'ani ya zo musu da shi to su kafiran maka dole ne kuma za su imani ويل لكل أفاك nufin to da za su imani ai ba za su imani ba wailun kalimatu azabin kalma azaba ce wato tsananin azaba ya tabbata da kulle a fakin da dukkan mai yawan ƙarya ai kazzalin mai yawan ƙarya asirin ai kasirin isin mai yawan zunubi يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها ha ya so ayatullah yana jin ayoyin Allah shine alqur'ani tutla alaihi ana karanta ta alaihi gare shi kuma yusiru sannan ya zarce ala kubri bisa kafircinsa duk da abin da yake jin nan mustakbira ai mustakbira yana mai girman kai an imani ga burin imani ka Allah ya sama'a kai ka ce wato kaman bai ji ta ba فبشره بعذاب to أليم kai masa albishir da azaba alimin ai mu'lanin abin sa radadi وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا Eh, wato idan ya san wato wani abu min ayatina wato daga ayoyinmu aiki ne alkur'ani to ita hazaha sai rike ta huzuan ai mahazuan biha abin yin izini da ita أولئك لهم عذاب مهين muhimmi wa imkanan ta su wato al'afakuna masu yawan ƙaryan nan azaba mai wulaƙanci ta tabbata gare su من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء min wara'ihim jahannamu akwai jahannamu min wara'ihim a gabansu li'annahu saboda cewa sai su fi duniya suna duniya wato za su taho ne zuwa ga wato lahira su shiga wato wutar jahannama wala yughni anhum ma kasabu abinda suka tsoruwanta min almal daga dukiya wal fi'al da ayyuka fala wala yughni anhum ba zai wadatar musu musu da shay'an wani abu ba wala muttakhadhu wala abinda wato suka rika min dunillahi kuma bayan Allah sai ne gumaka wato suka rike su auliya a masoya su ma ba za su amfane su da komai ba ولهم عذاب azim azaba mai girma ta tabbata gare su هذا سبيل to wannan alqur'ani kudan shari'a ne min dalalati daga bata والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل ne wanda suka kafirce da ayoyin ubangijin su azaba wato mai tsanani ai azab ai hazzo rabo min rijin daga azaba ayin ai muji'un mai radadi ta tabbata gare su فحرقوا البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Mm, Allah shi ne wanda ya hore kogi gare ku don wasu jiragen guda- ruwa wasu su gudana shi a cikin sa bi amri ya aiki izini da izininsa wanda tabtabu don ku nemi hafi tijarata da fatoci min fallihi daga fallalarsa wala Allah kuma tashkuruna ko ku tashkuruna kwa gode kwa gode maza وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا kuma ya hore muku ma fi samawati abin da yake cikin sammai min shamsin daga rana wa kamarin da wata wani zinin da saurari wa ma'in da ruwa wa gairihi da wani sa wa mafi al'ar da abin da yake cikin ƙasa min dabbata na daga dabbobin nima wasu jerin da itatuwa wani batin da tsirrai wa alharin da ƙorami wa gairiha da wani ta ai halaka zalika Allah ya halitta duk wannan abin da aka faɗa lima na fi ko saboda amfanin ku jami'an baki daya takidin takidi ne wato minhu daga gare shi ai haro hali ai saharha ubangiji ya hore ta ka'ida san kasancen ta minhu ta'ala daga gare shi madaukaki إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wato in da zalika al-ayat wallahi ayoyi sun tabbata cikin abin da aka ambata dinnan amma ga mutanen da suke tunani jiya a cikin tafayyoyin da shine sai su imani قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ka faɗa halin da zina amanu ga wanda suka yi imani ya gafiru su nemi gafara halin da zina layar zina a yaman lahi ga waɗanda ba sa tsoron wato kwanukan Allah ma'ana a yaman ɗinnan wa ƙaya a hu afki afkensa ai igifiru ku nemi gafara halin ku fara ga kafirai ma waka abin da ya afku min hum gare su min al'aza daga cuta na kuma gare ku wa haza wannan an faɗe shi Allah ya faɗe shi ne tun gaban al'ummani bi jihadin da yakonsu liya jiziya dan Allah ya taka wa kawon mutane da abin da suka kasance sun aikata min al-kufr da gafara da zukur fara da kafirai wato wato da kafirai saboda abin da suka aikata na azahun cutar da su من عمل صالحا فلنفسه wanda wanda zai ya aikata kyakkyawan aiki to ga kansa ya aikata ومن ساء فعليها wanda kuma ya munana wato akan kansa ya mu ya wato akan kansa ya munana ثم إلى ربكم ترجعون sannan da ubangijin ku turja'una za a mai da ku tusiru da za ku koma fun jazil musiya wal musiya ya saka wanda ya aiki kyakkyawa da wanda ya aiki mummuna ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين wallahi hakika mun ba bani isra'ila littafin at-taura mun ba su littafin at-taura wal hukm kuma mun ba su hukunci da abin da yake cikin wato at-taurar wato su hukunci da shi bayanin nasu tsakanin mutane wannan buwata haka nan mun ba su annabta da Musa ga annabi Musa wa Haruna da annabi Haruna minhum daga cikin su warzaqnahum wa arzusa su kuma min at-tayyibati daga wato dada da ay halalata halalu kalman kamar farasa ka zuma wa salwa da irin su mana وفضلناهم من في في ذات العالمين بس تعلقان زمانين سالو كلا ما سانكلي وآتيناهم بينات من الأمر mun ba su bayyana to hujjoji min al'amr daga lamarin addini min al-halal daga halal wal haram da haram wa bi sati muhammadin da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا bainahum ba su sabani ba a cikin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bayan ilimi ya zo musu to kuma sun wannan sabani ne bagayen saboda zalunci bai nahum a tsakanin su wato libarin saboda zalunci hadisa da ya faru bai nahum tsakanin su hasada dan yin hasada da hu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ko dan dai ubangijin ka zai hukunci tsakanin su ranar kiyama cikin abin da suka zama suna sabani a cikin sa ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها sannan sai muka sanya ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka sanya ka akan shari'a ai dariqatin tafarki min al-amri na ga laman addini to fatta biha ka bi ka ولا تتبع أهواء الذين لا mu يعلمون kakka bi hawa a soyayya soyayya zuciya alladina la ya'lamuna wanda ba sa sani fi ibadati ga Allah cikin bautar wani Allah إنهم لو يغنوا عنك من الله eh ah, su dai ba za su ije maka wani abu min Allah daga Allah ai ba za su ije maka wato azaban Allah ba za su ije maka komai daga azaban Allah ba وإن الظالمين بعضهم auliyawa ba san dai azzalimai su ne kafirai shafin su wato masoya shafi ne والله ولي muttaqin المتقين Allah kuma shine majibanci almuttaqin ba tsoron Allah almu'minin sune mu'minai هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوسف domin ha wannan alqur'ani basairu ai wato wato abubuwa ne na basira da nasu ga mutane ai ma'alim alamomi ne ya tabbasaru na biha wanda za su lura da ha da ita za su gane da ita fil ahkam cikin hukunce hukunce wal hudud da wato haddodi wa hudan kuma shari'a ne wa rahmatun kuma rahama ne da kaumin ga mutane yuqinu da suke sakankancewa bil basu da tashin alkiyama أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات shin am shin am bi ma'ana hamdatu da gani shin wa'anda su wato suka tsururin munanan aiki shine wato kafirci da sabo shin wato sun zaci an naj'alahum za mu sanya su kalladina amanu kamar wa'anda suka yi imani wa'amilu salihat suka aikata aiki na gari wato sa zamo ɗaya da su wato wato wato za su zamo kamar wa'anda suka yi imani abinda masu ma'ana muka ba masu imani su ma za mu ba su سواء محيهم ومماتهم to sawa'un daidai ne ma yawon rayuwar su ma tu da mutuwar su mutu da umma ma dubu wa zurut badru min al-kafi wadda ni wadda min al-kafi wadda ni rani lil kuffari wal ma'ana a hasibu shi sun zaci an naj'alahum za mu sanya su fil akhirati a gidan lahira fi khairin cikin alkhairi kal mu'minina kaman mu'minai ai fi ragilin cikin wato yalwa min al-ajri daga rayuwa musawin ne daidai da aikin ga rayuwar su fi duniya a duniya kai su kalu yayin da suka faɗa lilmumin ga mu'minai suka ce la in bu izna idan dai da kuke cewa ba a tashin alkiyama in dai har ma an tashe mu lan udani alkhairi wallahi za a ba mu daga alkhairi misal ma ku dauna misalin abin da za a ba ku قال تعالى في الله تعالى فلا علاف إنكار يلد ذات إنكار ذا بالهمزة ذا الهمزة أيش ساعة ساء ما يحكمون abin da suke hukunta wannan sa'a ya hukunta ai laysa al-amru kazalika lamarin ba haka yake ba fahum fil akhirati su da kafirai a lahira fil azab suna cikin azaba ala khilafi aishihim abin sabanin rayuwar su fil dunya a duniya wal mu'minuna mu'minai kuma fil akhirati a gidan lahira fa suna cikin sakamako bi amalihim bi amalihim salihat da ayyukan su ayyuka na gari fil dunya a duniya min salat sallah wa zakatu da zakka wa siyami da azumi wa gairi zalika da wani wannan ma din nan masdariya ce ai bi isa hukuma hukunci ya mugunta hukumu hukuncin su haza wannan وخلق الله السماوات والأرض بالحق Allah ya halicci wato sammai wal ard ya halicci ma kasai bil haqqi da gaskiya muta'alliqun bi khalaqa li yadilla ala qudrati ya halicce su ne dan yi shirye bisa ikon sa wa hadani yake da kadaitar sa domin ba wanda yake da ikon da zai iya wato halittar wa'annan in ba Allah ba ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون islamu don a taka wa kowace rai da abin da ta aikata min al-ma'asi daga sabo wa da'ati da biyayya fala yusawil kafirul mu'mina wato kafiri ba zai daidai da mu'mini ba wahum su dai kowanne daga cikin su la yuzlamuna ba za a zalunci kafiri ba ba za a zalunci mu'mini ba shi kafiri ba za a kara masa mummunan aikinsa ba shi kuma mu'mini ba za a tauye masa ba أفرأيت من اتخذ إلهه هواه afara ya ce ai an birni kamar labari man ittahaza ilahahu hawahu wanda yake yin riki abin bauta wasu shine son zuciyarsa ai yin hawahu abin da yake son sa wato son zuciyarsa min hadirin daga dutse ba da hadirin bayan wani dutsen ya rahu da yake ganin sa a hasan shine mafi kyau wato abin da yake kyau da abin mai kyau to shi zai dauka shi ne da bautawa ya dau wato bautar wato abin da ya karra shine Allahnsa to son zuciyarsa eh idan ya ga wannan dutsen yana bauta masa ya ga wannan dutsen ya fi shi kyau sai ya jefar da wanda sai ya dauko wannan wanda ya fi kyau da sai ya shiga bauta masa sai ya shiga da bauta masa fa adallahu Allah وأضله الله على علم wa Allah kuma ya fitar da shi ala ilmin bisa ilmi min da gare shi ta'ala madaukaki ai aliman yana masa ni da annahu da cewa shi min ahlul dalal daga alim bata ne kabla khalqi yayin kin gaban Allah وعلى سمعه وقلبه kuma ya yi yimki bisa majinsa wa kalbihi da zuciyarsa falam yasma'il huda ba zai ji shiriya ba walam walam ya'qilu ba zai hankalce shi ba وجعل على بصره غشاوة ya sanya kuma rufi ala basarihi bisa wato bisa bisa ganinsa ay zulmatan ya sanya wato duhu falam yubsirul huda ko kuma falam yubsirul huda ba zai wato ga shiriya ba wa yuqaddaru huna al-maf'ul ath-thani li ra'aita a ya tafi shi yanzu wannan ya shiryu ba zai shiryu ba فلما هيئه billah waye zai shiryar da shi in ba da lahi bayan Allah ai ba da illahi bayan fatawa Allah iyahu gare shi ai la ya hadu ba zai shiryu ba atazakkaru shin ba za ku izza ba ba za ba za ta ba ta ba za ta afala ta zakaruna ai afala ta ta'izuna ba za ku wa'azu ba fi ilgamu hidata ayin zalimi وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر lillahi wa qalu masu inkarin tashin alkiyama sai suka ce ma hiya ai rayuwa ba su zama ba illa hayatuna sai dai rayuwar mu allati fi dunya wa take duniya kawai rayuwar da muka yi a duniya ita ce kawai rayuwa na mutu muna mutuwa wani haya muna rayuwa ai ya mutu bazo shashi yana mutuwa wai haya bazo shashi kuma wato ya rayu da an yi ladu shine a haife su shine ma'ana wato sun rayu wa ma yuhlikuna babu abin da yake halakar da mu illa dahr sai dai zamani ai mururul zaman shi dewar zamani qala ta'ala sai Allah ta'ala yace وما لهم بذلك من علم ba su da ilimi da zalikal maqul don sanan ka abin fada إن هم إلا يزيدون kai su ne ba su zama ba sai dai kawai suna zato وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم sadiki wai nan magana malikuna illa dahr wani dan gajiya hadisi nan da ya magana Allah yana cewa dan yana zagin zamani eh kamar yadda suka faɗa wa malikuna illa dahar yace to ba zamani ne wai halakar da su ba eh duk wanda ya zage yake cewa hadisi kursi duk wanda ya zage zamani to ni ya zaga eh saboda dai zamani ba da tasarrufi eh ba da tasarrufi da abin da ya faru a zamani ni ne na farar da shi saboda haka wanda yake zai zagi zamani to in dai ya zagi zamani kamar yadda suke cewa mahilikuna illa daru wato halakar wasu dangana wa shi zamanin to zamani ko ba shi ya halakar da su ba tunda zamani zarafi ne kawai eh ga ga hadisi ma dan wani ga tsira hadisi ne. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ku zagi wato zamani san dai Allah shine zamani ai saboda shi Allah ta'ala shine mai aikata duk abin da yake so ba zamani ne yake aikata ba abin da ya faru a zamanin Allah ne ya farar da abin ba zamani ne ya farar da abin ba إذا تتلي عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم Razi, صادقين eh, idan aka karanta musu ayoyinmu daga cikin alkur'ani addallati wato wato min alkur'ani daga wato qur'ani addallati ne shi wa ala qudrati na bisa ikon ma albasin sajin alkiyama aka karanta musu su bayyanatin ai wa zahatin mabayyana ma kana hujjatuhum illa an qalu zu bi abaina wato cewa su guzo da ama wato iyayenmu shine ya kasance hujjarsu ma'ana ita ce hujjar su da suka ce ku zo da iyayenmu wato itu bi abaya to shine fa'ilin ba ko kuma shine sunan kana hujjatuhum shine labarin kana eh ku zo da iyayenmu in kuntum sadiqina in dai kun zama wato masu gaskiya annanu ba an cewa mu za a tashe mu ma'ana wato ku zo da iyayenmu ai iyayenmu sun mutu sun dade da- da- da mutuwa in dai har kuna so mu yadda za a tashi bayan mutuwa to wa'annan da suka mutu to ku taso mana su mu gansu kaji ji wato kaji ya shege قل الله يهديكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
yafi to ka ce musu Allah wato shine wato zai raya ku eh Allah kai shine wanda ya raya ku hina kuntum nudafan yayin da kuka zama wato mani shi ya raya ku sun mai yume su ko ubangiji ne kuma yake matar da ku sun mai yajma'ukum kuma zai kuma tara ku a haya a rayayyu ila yawmin qiyamati a ranar alqiyama wato yinin da lare ba fihi babu kokonto a cikin sa walakin na aksarahum ولكن أكثر الناس لا يعلمون alamu sai dai yawan mu yawan mutane masu faɗan wannan abin da aka faɗa din nan la ya alamu na ba sa sani ba sa sanin abin da suke faɗa ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسرون mujilu mallakar sammai da ƙasai din lillahi na Allah ne to ranar da sai alkiyama za ta tsaya a rannan wato masu mabandata su ne kafirai za su taɗe ai yazharu khusranuhum taɗe wasu za ta bayyana da an yasiru su ne su tafi ilan nar zuwa ga wuta وتري كل أمة جاثية za ka ga dukkan al'umma ai ahal dini ma'abuta addini jasitin suna durƙusassu a kan gwiwoyinsu an mutane a kan koko an mutane a kan koko suna tattara waje ɗaya أو kullum mace كل أمة تدعي إلى كتابها kowace al'umma za a riƙa kiranta zuwa ga littafin ta ayi littafin aikinta اليوم تجزون ما كنتم تعملون wai za a ce musu a yau dai za a saka muku abin da kuka zo kuna aika kuka kasance kuna aikatawa za a saka muku da za a huta sakamakonsa هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق wannan shine littafin mu diwanin wato mala'iku masu kiwo yana furci alaikum bil haqqi da gaskiya
إنا كنا نستنسخ ما كنتم kuntum ta'malu mu dai muna tabbatar muna da muna kiyaye kuma muna rubuta ma kuntum abin da kuka kasance ta'maluna kuna aikatawa فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم fi في rahmati amma waɗanda suka suka yi imani kuma suka aikata ayyukan ayyuka na gari na gwa- na na gari to fa yudkhiluhu fa yudkhiluhum rabbuhum ubangijinsu zai shigar da su cikin rahmarsa shine aljannarsa ذلك هو الفوز المبين mubin wancanan ta shine wato rabota al-mubin ai mabayyane وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين amma wanda suka kafirce za a ce musu shin ayoyin mu shine qur'ani bata kasance tutula ana karanta ta gare ku fassar wato sai kuka yi girman kai wa kuntum ku kalamu qaumun mutane mujrimina ai kafirina kafirai وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة idan aka ce in aka ce da ku ya ku kafirai inna wa'dallahi zan ce alƙawarin Allah bil basu tashin alƙiyama haƙƙun gaskiya ne wasa'atu ta alƙiyama ita kuma la raiba babu kokonto fiha a cikin ta kullu sai ku ce ma nazari ba mu sani ba masa'atu ne sai ta sa alƙiyama إن الظن إلا ظنا ba komai muke zato ba kawai sai dai zato qala mubaridu asluhu inna han mu dai ba mu zama ba illa nazanna zanna sai dai muna zato zato وما نحن بمستيقنين mu dai ba mu zama masu wato ta kankance Allah ya ce ta tashin alkiyama a ranar alkiyama a ce tun ne zuwa ce ba وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به yastahzi'un wato wato mummunan abin da suka aikata sai bayyana lahum gare su bil akhirati a gidan lahira wato mummunan abin da suka zo suna aikatawa a duniya amma na sakamakon su sai bayyana gare su a gidan lahira wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una abin da suka kasance suna izgiri da shi na wannan ai azaba ko kuma sai ya sauka bihim da su وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم Nika yau kuma hana wakila za a ce yau dai wato nan safu za mu baku a cikin wuta kamar yadda kuka manta wato haɗuwar ku na wannan yini naku ai tarafu kuka bar al'amal aiki liliqahi saboda haɗuwa da shi ومأويكم النار amma makomako ita ce wuta وما لكم من ناصرين ba ku da masu karewa min hali da wuta ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا zalikum wancanan ku saboda cewa ku kun riƙe ayoyin Allah shine alqur'ani huzuan abin izgili ne shi wa garratkum alhayatud dunya rayuwar duniya kuma ta ruɗe ku hatta qultum har dai kuka ce la ba'sa babu tashin alkiyama wala hisaba babu hisabi فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون to a wannan dai ne la yukhrajuna ba za a fitar da su ba ko kuma la yukhrajuna ba su fita ba min ha daga wuta wala hum yusta'tabuna su dai ko ba za a nema wato dangane su ba an yi gura ba yadda da ubangijin su fito ba da su ba wa ɗafi da biyayya li annaha saboda ita wannan wato neman yadda da su ba da ko aiki na gari la kan bawo ba za ta yi amfani ba yau ma izin a wannan yinin فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين dukkan yabo ya tabbata ga Allah ai alwasu wato sufantawa bil jamil da kyakkyawa ala wa fa'i wa adihi bisa suka alƙawarin su fi- eh, narkon su fil mukazzibin a cikin makareta masu ƙaryata wato wato tauhidi ya tabbata rabbul alamin rabbil alamin rabbil samawati wa ubangijin samai wa rabbil ardi ubangijin ƙasai rabbil alamin uban talikai ai khaliq mahalicin ma zikira abin da duk aka faɗa wal alamu abin da yake alam duk abin da ya wuce Allah hujjumi a an yi jam'in sa lissu lafi anwa'ihi saboda sassaɓawan nau'i nau'in sa wa rubba rubba dinnan badalin badali ne وله الكبرياء في السماوات والأرض eh to wa rabbi rabbi kenan ba rubba ba rabbu ba wa rabbi rabbi din nan bajali ne wala hul kibriya girma ya tabbata gare shi bisa mata a cikin samai wal ard da kasai هو العزيز الحكيم shine mabuwayi a cikin mulkin sa gwani kuma a cikin aikin sa alhamdulillah alhamdulillah sai kuma karatu na Allah ce sai su Allah za mu kuma su bayyana ne su insha Allah ce sai su Allah ta adal cikin dokar rasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ta su amma Allah shi ne su Allah ya sa da aka cikin zukatan farko sai mu Allah ya ba su lafiya ya ba su lafiya Allah ya ba mu damana ne alfarga Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya in suka zo mu zan Allah ya biya kowa bukatu fatiha da salatu fatiha فاتحة صلاة الفاتحين
Wanda sai ya zo mu zan su sai sai ya zo mu zan su أم sai ya zo
أم أم فاتحة
alhamdulillah imam yusuf da bayan yawa ya ci gaba da yin bayani inda muka kwana waɗanda suka rigaya sun shiga addinin musulunci a wani mun tsallake abu muhimmi a baya shine magana iyayensa sallallahu alaihi wasallam magana iyayensa shi imamu da bani yana magana yana cewa mahaifiya a nan sallah da salama ta rasu yana ɗan shekara shida shi kuma mahaifinsa ya rasu bayan an yi ciki da shi sallah da salama to shi ne yake cewa sun ba a hayahu marƙabiru fahaza sharafa dini habba zan iyawu uhu ma rajiya ne mai gari shakkin fataratun an hayata an hulafa'u to wannan magana muhimmiya ce saboda an yi ta rukani a baya akan maganar iyayen manzala sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana da imam muslim da bayan yi magana sai bayyananniya ya ce wa huma la yajani min dun shakka to kun iya babu wani kokonto a ciki. ɗayan abu uku ne fataratun aw hayatu aw hulafawu eh ko sun zo a zamanin fatara ahlul fatarati ba hukunci a kansu domin annabi bai zo musu ba ko kuma annabi ya zo amma a cike bar- a cike bai same su ba aw hayatu ko kuma an raya wa mazala su ya ji an raya musu su sun imani da shi aw hulafa'u ko kuma suna son addini hanifi shi ne addinin annabi ibrahim duk wanda aka ɗauka wannan yayi saboda haka wahuma na jami'in yanzu su sun tsaye babu wani kokonto a ciki kuma yace Allah ya yarda da su yace laysa yarzabu bi najati ma illa yaqiqi jiddin aw ra'aw ba wanda zai kokonto cikin wato tsoron iyayen manzala sallallahu alaihi wasallam sai dai mara imani sai mun sai mu ce mara imani ba mara ikin imani ba ba ma shi da imani ko namiji ko mace duk wanda yake magana akan iyayen manzo Allah to wannan ba ya da imani sai ba mai imani ba ne yake cewa kai ba ta biyar da jafi lillahi mimman ma a tawa da yi nufin da ja'u ya za a yi ƙaunar cewa mutumin da zai tserar da wasu kuma a ce bai tserar da iyayensa ba ko maza na sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da suka yi magana akan matsayin iyayensa waɗanda suka nuna cewa maza Allah ya je kabarin su an an tace su akwai kuma shi magana malamai da suke kamar yanzu magana imam muslim da bahari da ya yi ita ce magana wacce ike a takaice kowa zai tsaya a kanta idan wato ba neman rigima ake ba abin nan da imam muslim da bahari ya faɗa abu ne ga shi nan kowa ma zai iya tanawulinsa ba sai an yi wani yusa ba eh fataratun an hayatu an wula fa ɗayan dai wannan iyayen manzo Allah suna to duk mutumin da ya zama wata magana kuma bayan wannan to wannan kuma ya tono wata rigima daban ba yadda za a ce a iyayen manzo Allah a rika sukan musu baki ana gaya musu irin waɗansu kalmomi marasa daɗi marasa wato ladabi kuma malamai sun sun yi littattafai akwai littattafai akan irin iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma bayan wannan imam yusuf da bahari ya yi magana a kan tamsirin annabawa da waɗansu su wannan mun magana a kai mun yi maganar bishara aljanu mun yi maganar salmanin farisi duk mun yi wannan sai kuma ya bayanin halin addinai lokacin da aka aiko shi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sai ya magana kuma suwaye farkon fara fara kira da addinin musulunci ya yi bayanin yadda aka fara kira musulunci aka fara kiran musulunci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yi kira kuma ya haɗu da matsaloli da dama tun da mansa da ya amma sallallahu alaihi wasallam wato bai samu miƙe kafar kira ba sai da ya hijira ya koma madina sannan musulunci ya samu yaduwa musulunci ya miƙe kafa kuma har kuma ya dawo ma ya kwace garin maka aka yi fatu makada sannan sai imani yusuf da bahani ya magana akan waɗanda suka fara shiga musulunci shine ke cewa haka da ta dukkan basar lahum da sauki wa sirku lugatul aliyawo سبقت خديجة وأبو بكر علي وزيد بن بلال والله سيدنا أبو بكر سيدنا خديجة سيدنا أبو بكر سيدنا علي أخوي زيد أخوي بلال فأنا kamar yadda muka faɗa an malamai saɓani wanda ya fara shiga addinin musulunci wasu suka ce na na hadija wasu suka ce sayin na ali karamar lahu wani hafu to dai zai zama ne ana dai saɓani wa ya fara shiga ko sayin na abubakar ko sayin na ali ko sai na ko sai da suna khadija to malamai sai suka yi tafsiri dan aje da jayya aje da rigima suka ce a mata sai da sai da khadija ta riga a manya sai da abubakar ya riga a samari yara sai da ali ya riga a bayi da ali ya riga a barori jai ya riga kawai sai suka warware da wannan sai ko ai ta da ana cewa wa ya riga shiga addinin musulunci to kowanne a cikin su shigar ta musulunci akwai kistarsa wacce take bayani akan shigar sa ga addinin musulunci kuma kista mai ban mamaki sai magana kan wato adawar ƙurin shawa da suke manzala da sahabbansa sun saƙurin shawa sun bayyana gaba sosai sun bayyana gaba sosai ga manzala sallallahu alaihi wasallama wanda har ta kai manzala ya izini ga wasu daga cikin sahabbansa suka yi hijira suka tafi habasha hijiran ba har guda biyu akwai hijira ta farko akwai hijira ta biyu zuwa ga habasha duk wannan ya faru ne saboda wato matsaloli da aka karo da su a maka da kuma yayya da ƙurai suka nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yusuf da Bahani yake magana yake cewa sun mallama su zaharu li quraish shine zalal khafa'u zadal jafa'u nawu fihim al azaba وكانوا من لذاهم بالأبعة الرمضاء بالأبعه الرمضاء سيئة عذابا أي عذابا بلال سند يشي ga musulunci sai da take yadda shi ake akan yashi a dauko dutse a dora akan cikin sa amma bai daina imani bai daina sa a hannun ahadin ba sai da take wato bilal ba a ba shi abinci amma za a zo gefen sa a dauko ruwa yana cikin rana an san nau'in kishirwar da yake ji sai a mai gefen bakin sa a rika zubar da ruwan yana shiga ƙasa idan wai ya ga ruwan ba za a ba shi ba ga ana zubar da haka wato bilali amma yana ahadun ahadun ahadun ahadun sai labari ya kai wa sai na abubakar Allah ya ƙara ya gagare shi cewa ga abin da yake faruwa to shi kenan sai na abubakar sai ya aiko dawa shi bilalu mafi rinjayen zance an ce wato mai gidansa shine umar ya fi bin halafin shi kenan aka aiko sai na maka ya aiko yaro shi a gaya umayya a gaya masa yana son ya sayar masa da bilalu shi kenan sai ya faɗi kuɗi kamar ninki biyar abin da za a sayar shi misali dubu goma ne sai ce dubu hamsin shi kenan aka koma aka gaya sai na abubakar sai na abubakar bai kai ba ana gaya masa sai ɗauko kuɗi sai ya bayar shi a je a kai masa shi kenan aka ɗauki kuɗi aka yi aka ba shi ya buɗe ya ƙirga ya ƙirga sai ya rika cizon hannu ita ina ma ya ninka su goma da biyansa za a yi shi kenan yana kirge kudinsa sai sa a biyu sai su ga kudin da shi shi kenan waɗanda aka aiko suka kokari suka haɗu suka ture dalu dutsen da aka ɗora a cikinsa suka kakkama shi suka ɗaga shi shi kenan suka ce abubakar ya ce ya yanta ta saboda Allah shi kenan aka yanta bilalu dama waɗanda ake musu azaba kare akwai sumayya mahaifiyar ammar akwai yasir shi ma mahaifin ammar da sumayya da yasir su ne mahaifin ammar bin yasir su ma su kuma bayan abu jahil ne shi kenan su dai a ƙarshe a cikin wannan azabar shi kenan ya kashe su shi abu jahil shi kuma ammar an yi masa wannan azaba an kashe mahaifiyarsa an kashe wato mahaifinsa aka ce sai ya yi magana ta sakin baki ya nuna ya gane da addinin manzala sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin azaba amma da yake ya dawo shi kenan ya saki baki aka sake shi aka cire masa da bai da yi shine ya taho yana kuka ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta da su yake ta da manzo Allah ga abin da ya faru an kashe su mai mahaifiyata an kashe an kashe wato yasir mahaifina ni kuma ga abin da suka rika mun suka kashe na yi kalma mummuna a jami'in ku saboda bala'in da ta nayi ta sai manzo Allah ya ce ta amma san da kai wannan kalmar ya kan zuciyarka sai ce ai ya rasulullahi san da zai kalmar sannan ma na ji karfin imani sai ce to kaje in suka kuma yi maka alawa suka ce sai ka faɗa dan a sigira ka kuma faɗa shi ne aka Allah ya saukar da aya da Allah yana cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani kowa da irin nau'in azabar da aka rike masa saboda ya shiga addinin musulunci sahabbai sun sha wahala sai na abokan shi kansa ya sha wuya ya sha wahala duk da babban mutum ne kuma daga dangi ne na manyan mutane amma sai na abokan sai da suka yi tashi zai hijira wanda aka dawo da shi da shi ma zai tafi habasha aka dawo da shi sai suka yi sai na abokan an zo an kawo ƙararsa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana hana mutane bacci yana yin karatun qur'ani ga shi yana yin karatun qur'ani dai yana hana mutane bacci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan sai rika yin kasa kasa haka nan wata rana wata mata ta zo ta kawo karar ta na Abubakar ne ta ya Rasulullahi kai manzo ne da Allah kuma ka ce makoci yana da haƙƙi amma ga Abubakar nan kullum a gidansa sai ya soya hanta idan ya soya hanta baya bani sai shinye hantarsa shikenan amma kuma ka ce wai addinin ku addini ne wato mai girman makoci sai maza Allah ya ce a kira wa abokan an kira sai na abokan a sai maza Allah ya ce da su shi kenan na yi miki izini duk sanda kika je yana toya wannan hantar yi miki izini ki shiga gidan ki je ki ce in ji ne ba ki kenan da dare sai ta ji ya fara soya hanta shi kenan sai ta tashi ce yawwa Allah ya kama shi shi kenan sai ta yi ta shiga gidan sai na abokan sai ta samu sai na abokan a sai bacci yake yana kiran sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kiran da yake da shauƙin da yake ƙona zuciya hantarsa har wato ƙauri yake fita daga cikinsa kamar soya hanta ake sannan sai ta fito ta san ba soya hanta ake ba sai na abubakar sai na abubakar yana da matsayi daban-daban dangane da taimakawa da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har addinin nan wato ya tsaya sai na abubakar ya yi infaƙin duk abin da ya mallaka saboda addinin musulunci sai na abubakar ya gayyato wasu daga cikin sahabbai wanda da kiransa irin su sai na Usman bin Affan duk da kiran sai na Abubakar suka zo suka shiga cikin addinin musulunci sai na Abubakar a ila yau ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah suna rubuce da sahabbai sahabbai suna nuna matsayin sai na Abubakar shi nan manzo Allah ya ce ai Abubakar bai fi ku da yawan sallah ba bai fi ku da yawan azumi ba ya fi ku ne da wani abu da ya tabbata a zuciyarsa me ya tabbata a zuciyarsa shi ne san manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne malamai suke cewa abin da yasa abubakar ya fi umaru saboda soyayyarsa ta riga imaninsa shi kuma umar imaninsa ya riga soyayyarsa sai na abubakar tun kafin ya shiga addinin musulunci imani yake san manzala sallallahu alaihi wasallam shi ke nan kuma musuluncinsa da ya zo da ya imani sai ya same shi dama shi akan soyayyarsa yake sai na umar kuma duk da matsayinsa da karfin imaninsa da ta kai sai na umar in ya riya abu sai Allah ya saukar da aya amma duk da haka bai shiga imani ba sai da addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanda manzo Allah ya masa addu'a kuma yake cewa kafin ya zo ya shiga musulunci da fi dan lokaci kankani ba neman manzo Allah ma yake kashe shi ma'ana sai da ya zo ya karɓa alqur'ani ya karɓa ya karanta wani abu sannan imani ya shige shi bayan wannan sannan kuma ya je kan manzo Allah ya shige shi saboda haka sai na Abubakar yana gabansa yasa ake musu wasu take manya-manyan sahabbai kuma sayyidina umar ya assasa abubuwa da yawa daga kansa aka fara sai amirul mumini bayan sayyidina abubakar ya rasu aka zo aka yi ana halifa sayyidina umar sai aka ce yanzu kai ya za a gaya maka za a ce maka halifa halifan manzala kenan sai ce a to in za a faɗa ni kuma in ba na nan wanda ya ba na sai a ce halifa halifa halifan manzala ta haka za a ta halifa halifa to daga kansa aka fara amirul mumini sannan kansa aka fara amirul mumini ya asasa abubuwa da dama da ta hijira ta yin umar ne ya fara sata domin da ba a hijira da ba wani tarihi na musulunci sai dai kawai abu ya faru sai a ce lokaci kaza an yi kaza kamar misali haihuwar manzala ba wani tarihi ake rike su sai aka yi amul fili a wannan shekara sai a ga wato wani abu ne muhimmi aka yi sai a rika wato kwatance da wannan shekara amma larabawa suna da waɗannan watannin suna da watannin muharram safar har zuwa ƙarshe sannan kuma suna da duk abubuwan nan na wato rane ku duk suna da amma ba su da kwanan wata a ce hijira yau kaza kenan sai da sayi na umar yanzu misali maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife shi a rika sai amul fil aka haife shi sai da abuka sai aka haife shi a ce bayan amul fil shekara biyu sai na umar sai aka biya ce bayan amur sai da shekara goma sha shida misali eh amma da sai na umar ya zo shikenan ya tara sahabbai aka yi shawara shi da sai tsaye da hijira sannan kuma aka ce ta fara da an yi sabani yaushe za ta fara wasu suka ce daga annabta wasu suka ce daga haihuwar manzo Allah wasu suka ce daga wafatin manzo Allah wasu sai suka ce a a fara yi daga hijiran manzo Allah daga Makka zuwa Madina to aka ittifaqin sahabbai cewa a fara wato tarihin hijira daga sanda manzo Allah ya taso daga Makka zuwa Madina to sai da Umar shi ya assasa wannan sai da Umar shi ya assasa wato diwani na mulki shi ya assasa diwani na mulki ma'ana diwani na mulki shi ne harkar mulki a cikin da ita bisa tsarin rubuce-rubuce da sai da Umar shi ya assasa wannan sai na umar shi ya fara yin yan sanda a zamanin da aka fara samun yan sanda zamanin sai na umar an tsaye da adalci ko mutum da sai na umar kare ke hilafa an san shi mutum ne wanda yake da taushin zuciya yana da wato taushi ba da wato tsauri bayan yawa fati sai na umar ya hau shi kuma daga hawansa kuma ya amfani da karfinsa da zafinsa ya daidaita abubuwa da yawa wanda da a zamanin sai na abubakar abubuwan suna wato kaiwa da kawowa akwai abubuwa da yawa zamanin sa alhamdulillah haka na zamanin sai na Usman sai na Usman shi ma ya zo ya yi infaƙin dukiyarsa gurin tafi da addinin musulunci ya taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa addinin musulunci kuma sai ta kai ga zatul usra aka ce shi ne ya ci wannan yaji ya ba da wato dawakai wajen guda ɗari da sagonni aka tafi da zatul usra sannan ya ina daga cikin taken da ake masa muzukul amwal fi ridar rahman muzukul amwali fi zarrin da rahama mai ce da dukiyarsa sun yadda Allah tabaraka wa ta'ala sai sai da ali karamallahu wajahu sai da ali karamallahu wajahu asadun ne asadun awatu asadun lahi ake ce masa zaki na Allah kuma ana ce masa Allah ya ba fuskarsa saboda shi sai da ali bai taɓa sajada ga gunki ba tun da ya taso bai sajada ga gunki ba kuma yana da abubuwa na falla masu yawa wato na farko dai shi ne mijin na na Fadima yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mahaifin Hassan da Hussein eh Allah ya kare ya gare su shugabannin samarin aljanna sannan sai na Ali shine wanda Allah ya masa shaida manzo Allah ma ya masa shaida da cewa Allah yana son sa manzo Allah yana son sa kuma shi yana son Allah kuma yana son manzo Allah abin da ya faru sannan aka tafi yakin Khaibara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an je wannan yaki an tafi sai da aka kwana bakwai ba a ci garin ba kullum manzo Allah yana fita tare da shi da Muhammad ibn Maslama suna tafiya sai su je su dawo ran nan dai maza Allah da yamma sai ya dawo sai ce kai gobe za mu ba da tuta wanda zai buɗe wannan gari za mu ba da tuta a hannun wanda yake son Allah yake son manzo Allah kuma Allah yake son sa manzo Allah yake son sa sai na baka yake cewa ban taɓa son a ba ni shugabanci irin wannan rana ba kowa sahabbai suka tashi suna buri a ce su aka ba wannan shugabanci saboda duk wanda aka ba wannan shugabanci an masa shaida cewa yana son Allah yana ban san mazala kuma Allah da mazala suna son sa shi kenan sahabbai suka kwana suna ɗarɗar kenan da safe aka fito manzo Allah ya fito ya tsaya sai ce ila ali dan abi dalib sai aka ce a ya rasulullah ya ila sai na kunce yana sana ciwo yace aje a taho da shi ne aka je aka taho da sai na ali manzo Allah ya ce shi a idanuwar ta ka tawarki sai ta zama tafi da ma lafiya sallallahu alaihi wasallam yana da mawaki tsinsa masu yawa mawaƙin na alkhairi mawaƙin nasu daukantaka in an zo masalan yaƙin badar da aka je yana daga ciwon da suka fito sun su uku da ke da sayi na hamza da wato sayyidin alhaji wanda suka fito sun kara da kafiran nan su uku sayi na alina da cikin su saboda haka sayi na alina da farla haka nan sauran ashirin su masharun bil janna sauran mutane goma sauran su shida mun faɗi hudu sauran shida su ma suna da farla suna da daraja kuma suna da irin gudunmawa da suka bawa musulunci saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun taimaka wa addinin musulunci sun taimaka addini ya tsaya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yarda da su duk da ba Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda su su kuma sun yarda da abin da Allah ya yi saboda haka ce yarda su da Allah ya riga Allah ne da kansa ya faɗa saboda haka ko ka faɗa ko ba ka faɗa ba Allah ya riga ya gama Allah ƙara da Allah ya saka musu da alkhairi